بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya haɗa mu a daidai wannan rana ta Alhamis a sha uku ga watan safar shekara ta 2047 wanda ya da bakwai ga watan August shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya a wannan majalisi namu da muke karatu cikin kitabun tauhid na Muhammad ibn Abdul Wahab. A insha Allah yau za mu takalkare wannan babi da muka dauko tiryan tiryan sati biyu baya babu man jahada shay'an min asma'i was sifat. Babi da ke yi magana akan duk wanda ya musanta wani abu na sunayen Ubangiji ko sifofinsa. Allah wadansu ya. ما لا يتي وقول الله تعالى لفدن الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن sai ga su waɗannan kafirai suna kafirce ma sunan ubangiji na ar-rahman wa fi sahih al-bukhari ya tabbata ci sahih al-bukhari qala ali ali yace hadithu an-nas bima ya'rifun kula barta ba mutane abin da suke fahimta aturiduna an yukazzaba Allah wa rasuluhu so kuke a ƙaryata Allah ta'ala da manzansa wa rawa Abdurrazzaq an Ma'mar Abdurrazzaq Sanani ya ruwaito daga Ma'mar ibn Rashid Yamani an ibn Tawus daga Abdullah ibn Tawus an abihi daga babansa Tawus ibn Kaisan an ibn Abbas daga Abdullah dan Abbas annahu ra'a rajulan intafada lamma sami'a hadithan an an-nabi sallallahu alaihi wa sallam fi sifat cewa wato ya ga wani mutumi ya wato razana lokacin da ya ji an faɗi hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kan sifan Allah ta'ala istinkarin lidalika wato kamar yana wato nuna kyankyamin haka din dan me za a faɗi wannan magana ya nuna kamar wannan magana ta zama bakuwa a wajensa fa qala sai Abdullahi dan Abbas ce ma farqu haula me ya sanya waɗannan mutane suke jin suke firgita yajiduna riqatan inda muhkamih suna samun wato natsuwa da imani a yayin da aka faɗa musu abin da ke ma'anarsa a fili take wa ya haliku na inda mutashabi amma sai ka ga wato suna halaka yayin da aka faɗa musu wani abin da ma'anarsa ba ta fito fili ba waɗannan akarai guda biyu mala ya kawo mana su domin su zama cikamaki na tabbatar da sunayen Allah ta'ala da kuma sifofinsa kuma duk wanda ya inkari ya nuna wato shi bai san aka faɗi abin da yake wato sufan Allah ta'ala ko sunayensa sai nuna wato shi ba zai ba zai karba ba to kamar wato yana nuna kamanceceniyan shi wato da da Qurayshawa kafirai duk wanda aka kawo mishi wani abu ya labari da ubangiji ya bayar gami da shi a kankin kansa ko kuma sufofinsa ko sunayensa mutum ce shi bai da ba to ba shi da wani wanda zai zama wato salaf magabacinsa sai kafirai su ne aka zo aka ce akwai daga cikin sunan ubangiji akwai Allahu Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Quddus suka ce su ba su san wannan Ar-Rahman din ba suke cewa shi da Ar-Rahman su Allahu sun sani amma da Ar-Rahman su san wani Rahman ba sai Rahman da mama wato sun sani mutul kazzab saboda haka Allah ta'ala sai ya nuna da wani abin da suka yi ce sun kafirta to kuma sai malam anan sai yake wani kan da karki yake cewa dole duk yayin da kake akai abin da na malami zaka zo ka fara koyarwa koyarwa na addinin musulunci to ka fara kawo mutane abin da suka sun sani sun sallama maka kar ka fara kawo wani bakon ilimi shi yasa ana ya kawo akan Ali ibn Talib cewa haddathu an-nas ma ya'rifu ku fara faɗa mutane abin da za su fara fahimta a farko al'amari kar ku fara ga wasu abin da za su in ku faɗa mu za su razana amma dai wannan kamar da muka ce baya nuna kuma share ilimi na'am daga cikin sufin ubangiji akwai waɗanda ba su ne kamata a fara da su ba akwai sufofin da wato bai kamata a fara da su ba kamar sufa na wato zuwa sufa na sakowa wannan wasu sufofi ne wanda yake suna bukatar bayani suna bukatar sai ka fara dako tiryan tiryan tukuna akan abin da kowa ya yarda da shi kowa ya yarda daga cikin abin da ubangiji yake shine halitta halittan ubangiji kuma tana sabantuwa halittar da aka yi nawa ba shine aka yi na mahaifina ba halittar da aka yi na mahaifina ta ta zama da daddiya ne akan halitta da aka yi wato ni nawa sabo ne ta wata da halittar da aka mahaifina to kaga in ya fahimci cewa a aikace a kasan ubangiji akwai sabo akwai wato riskakki akwai kuma rigayayyi akwai wanda yake zama ya rigaya akwai wanda kuma yake riskan rigayayyen to kaga daga nan sai ka zo ka ce to istawa al arshi kaga shi ma wato wani aiki na ubangiji yayi sifa ana kanta sifatu fi'il sifa ce ta aiki to waɗannan duka malamai su yi magana akan matakai da ya kamata a bi in ku ba haka ba idan mutum ya fara faɗan wasu kalmomi ko su bayanai na sunan ubangiji wannan mutane za su razana to kaga shine ya je ja wasu kai Allah da mutansa shine wannan shi sa aka kawo wato asarin Ali bin Abi Talib asarin wato Abdullahi dan Abbas shi kuma yana nuni mana zuwa ga cewa mutukar kuma wato wani dalili ya sa an faɗa maka abin da yake ya danganta da ubangiji to ba ka da dama saboda saboda kawai baka saba ji baka yi wani yankami ka ce kawai zaka ansa ba sai abla bin kafa sai cewa ma faraku haula ne ja wasu ke razana wato wannan na nuna maka ba za ku iya ilimi ba ba dama yanzu kawai zo zan kanta hadisi na da ke ubangiji ke sakowa da sun dare na karshe in koyi saboda kawai kai mutu shabi ne kai wato abin ya sha maka kai ba gane ba wannan babu ran da za a yi a haka a cewa aka zo ko za ku ga mun kasan nan ma ba ma wato fasa al'arshi saboda mu galibi mu fawila ne ko mu awila suka kawo addini kasan nan ubangiji ya daita akan al'arshi sai ba za ka ce ka raga ba ba za ka ce ka raga ba saboda in ka ce ka raga hankali ta shi saboda su wanda suka kawo dama wannan al'arshin su sai da ka raga ne ba su tawili suke masa wannan daidaito din ko kuma su ya mamaye ko ya yi rinjaye wannan duk hanya ce na fandararru da suke son su kawo fakara a ayoyin ubangiji saboda haka dai al-muhkam al-muhkam shine wato duk wata aya ko kuma sunna da ta zo ta ba da labari kan Allah ta'ala da ballansa wanda yake ma'anarsa a fili yake al-mutashabih shine wanda yake ma'anarsa wato akwai wato dan cikurkudewa sai an maka bayani ina wato akan iya gaya min wannan ma'ana da aka samu daga sunna ko daga qur'ani ni mutashabi ne a waje na amma muhkam a wajen wani na muhkam a waje na amma mutashabi a waje na amma muhkam a wajen wani wato ni ibnu saboda karancin ilimi na ban fahimta ban fahimta ba an ce min an ce min wato ubangiji yana sauka an ce ubangiji yana da majankama as-sa hadisin hadisin Abu Sa'id al-Khudri ya ce as-sahihaini ni ne wato karancin ilimi ban fahimta ba hadisin khalaqa Allahu adama ala suratihi tulu situna dira'an ni ne karancin ilimi ban fahimta ba kaga wani mutashabih ni a wajena saboda ya ci kurkuɗe ma'anar a wajena amma mun a wajen malami kuma to shi za mu dama ubangiji kuma dama sai magana cewa wato shi mutashabi ya kamata ya koma da shi wajen muhkam wannan shine wato usulubi na malamai suna mai da mutashabi shi abin da ya ci kurku ma'anarsa ya ci kurku zuwa ga muhkam idan idan kai magana ka ce wato arrahman al arshi sawa kai ya sha maka kai sakkowa ya sa sha maka kai matankama ya sha maka kai to sai a ce maka amma kai da akwai zaci dan babu kai kowa da ba wani wanda bai nace ubangiji da zaci ba kace bai da zaci kawai kace babu shi zaci shine kankin kansa ka yadda akwai shi ce ya yadda to yace ya yadda sai kace to kaga alhamdulillah to wannan shirin mashigan to yanzu ka yadda zatin ubangiji da zatin gaba ɗaya ba yace a bari gaba ɗaya ba zati na daban zatin ka da zatin kunkuru da zatin kiyashi da zatin giwa ba ɗaya bane ka yadda ka san wannan to zatin ubangiji da zatin kuma zatin ka ba ɗaya bane ka yadda da wannan ce na yadda to kuma ka yadda kana ji ubangiji yana ji ka yadda kana gani ubangiji yana gani ka yadda kana da ilimi ubangiji yana da ilimi amma ka ilimin ka taitacce shi ko ilimin sa ilmantacce kaga ya ce maka ya yadda da wannan to sai ka ce to dama kuma magana akan sifofi reshe ne akan magana akan zati al kalamu fi sifati farun an al kalami fi zati inda ka yadda akwai zati to ka yadda cewa ubangiji yana da al'arshi ka yadda cewa ubangiji yana da ido ka yadda cewa ubangiji yana da hannu ya faɗa Qur'ani lima khalaqtu bi yadayya ma mana'aka an tasbiha lima khalaqtu bi yadayya ka yadda cewa ubangiji yana da kafa ka yadda cewa ubangiji yana ya ya daukaka akan al'arshi wata daukaka ta musamman wanda yayi dan sharfa al'arshi din ka yadda cewa ubangiji ya ce yana sakuwa ka yadda cewa ubangiji wato ya halici dan adam ya sharrafa shi da wasu sufofi wanda yake a suna ubangiji da irin wannan a suna ba a kaifiya ba Ubangiji ya halicci ɗan adam da hannu shi ma yana da hannu, ya halicci ɗan adam da kafa shi ma yana da kafa, a suna amma in ka in a kamali kuma kowa da irin nasa, Ubangiji nasa ya kamala ne. To kaga yanzu gaba da cewa yana da hannu yana da kafa yana da kaza, sai ce to ai Ubangiji ka bai da shi ɗan adam kuma, jini da tsoka ne kowa? ba ya gane ba to ko da ya zama kai mutashabih a wajenka to su a wajen malamai wannan muhkam ne to kuma dama kuma a wajen malamai ka'ida ta wato muhkam da mutashabih shine abin da ubangiji ya fada cewa fa amma alladhina fi qulubihim zayqun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha al-fitnati wa ibtigha ta'wili su yan bid'a da wanda suke son karkata da bata su suna bin abun irin wannan mutashabihan ne abin da zai jawo rikici sai ai sun ce ba Allah kaza sun ce ba Allah kaza sun mai da ana tsoka da jini ba inda aka mai aka mai da ubangi tsoka da jini abin da kai aka faɗa shi ne a tabbatar ma an tabbatar masa abin da tabbatar ma kansa to amma Allah ta'ala sai yake cewa wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah war rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'inda rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab su ma ma abota ilmi kafafu a ilmi su cewa suke mun yadda da su duka wanda daga wurin ubangiji yake da wanda yake a fili yake da wanda ba a fili yake ba su sun yadda ba sa yi ma ubangiji wato tarnaki saboda haka a guji kawo abin da zai jawo hatsaniya ko da kana da gaskiya amma in ka kawo gaskiyan ba a bigiranta ba to sai zama ka ta yi banna mai wuka kai gyara dan daga cikin almutashabi da malamai ke magana shi duk abin da yayin da ka faɗa zai kawo fitina a wato a ɗauki nassinka akan sabanin abin da ubangiji da Allah ta'ala da kuma manzon suke nufi to bai kamata ka kawo nasa a wani lokacin ba ka bari sai ka mutane tarbiyya a lokacin sai gaba ya sa gane amma kanka saurin kawowa daga baya wannan sai ya bayu a ji a kaita Allah da manzansa a ce mu bai da ba ni ba zan iya ba bai da akwai wani ubangiji mai hannu ba kaga wa ka ya kaita Allah kenan ba wa ya jawo kai ka jawo saboda rashin iya karantar ba amma kuma mu gane cewa yayin da aka zo ana cin karantar ba to ba fa za a tsaya fa a ce ba za a faɗi wannan gaskiyar ba ana wani koyi-koyi shi yasa ka ji Abdullahi dan Abbas cewa marik ma farqu haula ko me jawo mutanen da suke jin tsoro ne yake cewa yajidun riqatan inda muhkami suna jin cewa sun nadu sun gamsu sun imani a lokacin da aka gaya musu abin da ke afili yake wa yahlikuna inda mutashabi amma zaka samu kuma suna bacewa yayin da aka faɗa musu abin da ya musu fili ba to shi kuma ruwan nan ba hanya ce ta malamai ta mutanen kirki ba an gaya maka ka fahimta ko baka fahimta ba ko yaya to ka tsaya ka ci maka bayani kar mu zama wato mu aiki mu kenan da an gaya mana wani abu na hadisi ko kuma sunna ta manzon Allah ko kuma abin da ke kila mu a cikin Qur'ani yake ka ce wata za a yi haka ni abin ya sha min kai ban gane ba can an ce dubu kaza nan an ce dubu kaza can an ce dubu daya can an ce nan an ce dubu uku dubu hudu dubu biyar ban yadda ba sai ka za maka bayani wannan dama wato shi yasa ubangiji ya sanya wani ya fi wani sani ya tsinka ma ba ɗaya suke ba wani ya fi wani tsawo a ilimi haka ubangiji ya rarraba ya rarraba rahamar ubangiji wato rahamarsa sannan daga cikin abin da yake wato banna ce inji malamai shine yayin da aka zo mutum ya kamata ya fahimci biya da zai hujja da nasi ya hujja a mahallin da ta dace karka kai hujja da wato da nasi ta yadda za ta bai bayu ya kawo wata fitina ko ya kawo wani abin da zai jama'a za zama suna rikici tsakanin su kowa ya sa baki kamar da wannan shi ya zama a ce abu ya goyon ya ta trending haka ya goyon bayar haka wani abu za ka kawo a addini wanda jama'a kowa ya fara sa baki kowa bai fahimta ba a lokacin da ake wannan bayanin ba bai kaji ba kowa ya ce wai kaji abin da wani wani ya faɗa to ni bai yarda da shi ba wani zaki wannan wani zaki to a lokacin sai ka shiru ba lokacin lokacin da jama'a jahilai ke magana kowa shi shi wai kawata yi in ba haka ba kamar wato kurma ne yana faɗa da kai kuma an zo an ka ta kokarin wato nuna mishi wai ya gane ya zai gane sai ka bashi ta shi kuna in ba haka ba kai ma sai ce kai ma kurma ne sai a tawa be be be be haka hanya kaga wannan wani abu ne wanda yake ba za ka gane waye mai hankalin ba mara hankali ya zo da rashin hankali suka kyale shi sai ya sauka sai yayin da aka zo aka rabu kowa ya ya mamanta sai a zo to sai ba za a magana ta ilimi kuma yanzu wannan diya daga cikin abin da malamai suke ta magana cewa ya kamata mu zama muna da rahama ma wani al'umma yayin da muke koyarwa mu zama koyarwa mu da muke koyarwa ce ta rahama ba koyarwa ce ta ta wato nuna kamar wato mu dai ga matsayin biyan da za a yi ba a yi akwai ayan da koda kai ke gaskiya ba za ka ɗauko aya ta rahama ka dinga yawai ta faɗanta a gaba a zalmai ba sun ba sai suke ɗibe su ce a wani da nafa an ce mai rahama ne gafurur rahim aka ce fa ba za ka mu je mu ta ciye abu da za mu ci kaga wannan wani abu ne wanda bai dace ba haka zalika mutum ya kawo wasu maganganu wanda zai sa ya duk kowa da kowa ya shiga tattaunawa shi ma ya sani ko bai sani ba to wannan shi ma zama ba daidai ba in ba ka wani ce ba yi a ɗauki nasoshin shari'a ba a bikin da ubangiji ya nufa ta ba ba kuma a bikin da mazana ya nufa ta ba wannan da yana daga cikin abin da malamai suka yi magana akan cewa ba daidai ba ne mutum ya zama ya makalkale ma muta shabe abin da bai fito fili ba ya fara gabatar da shi bayan ka akwai mufkam mufkam shine wato zai zama matakin farko sannan a je muta shabe wanda zai zama ilimi ne babba yana bukatar sai an yi bayani a wannan daidai mana ya kawo waɗannan abubuwan ne saboda ya ƙara wato goya bayan wancan ayan da ya kawo a farko wahum yakfuruna bir rahman cewa wato suna kafirce ba sunan ubangiji mai rahama cewa duk wanda ya kafirce ɗaya daga cikin sunayen ubangiji saboda shi wannan sunan ya sha mishi kai bai fahimta ba to yanzu wannan kamar ya kaita ubangiji ne kuma kamar yadda kuka sani a ubangiji da abin da ubangiji ya bada labari a kankin kansa ko kuma ya faɗi ya ce kaza sunana ne ko ce kaza sifata ce a wannan wato a wajen malamai ana gudanar da shi ne magudanar abin da ubangiji ya bada labari to abin da ubangiji ya bada labari wajibi ka gaskata shi kamar yadda duk abin da yace hukunci shekara ne dole ka yadda cewa wannan abin adalci ne idan ka ce kai ka yadda za ka yi tsarki kai azumi kai zakka kai waye kai haila kai wankan haila kai da wankan jaraba amma baka yadda abin da ubangiji ba da labari ba ya ce arrahman kace kai baka yadda ba ya ce isa wal arshi kace kai baka yadda ba to ka ka kai shi kenan shi kuma ka'ida wannan rukuni guda biyu dole ka tafi da su dole ka yadda abin da ubangiji ya baka na labarai tun daga kankin kansa yace shi ga yanda yake ga sunansa ga sifofinsa to dole ka yadda haka duk abin da ya baka labari na al-ghaibiyat abin da ya faru a nan gaba ko abin da ya riga ya faru tun a baya yace ga yadda ya halci sammai da kasai ya faɗa haka wannan wajibi ka yadda ta haka to kuma ya zama kamar ka kaita kuma hukuncin da ke baka idan in baka gaskata abin da ya gaya maka ba to ta yaya zaka yadda da kuma hukuncin da zai baka shi sa ubangiji ya ce wa tammat kalimatu rabbika shirkan wa adala wato kalmomin ubangijinka sun cika wajen gaskiya in labarai ne ko wajen adalci idan kuce kuce ne saboda haka duk sunan ubangiji da ya faɗa ko sifatu zati ne ko sifatu fi'il ne kamar ar-rahman kamar ar-rahim kamar al-istiwa kamar al-nuzul al-nuzul shi sakowa al-maji zuwa wajen rabbuka wal malaku safa safa yana da waɗannan abubuwa duka dole ka yarda da ka yarda ka tabbatar ma ubangiji abin da tabbatar ma kansa inkarin wannan to baka da magabata sai kuma shawa kafirai kafirai da ire-iren su masu cewa masu yi ma addini dauki daidai haka zalika sifan ubangiji na magana kamar yadda aka sani ubangiji zai zo da tashi alkiyama da sifan ubangiji na magana da sifan halitta waɗannan duk aikace aikacen ubangiji ne da ya faɗa cewa yana yana kan sifatu fi'il akwai sifatu zat akwai sifatu fi'il sifatu fi'il shine abin da suke da alaka da mashi'arsa kuma su sifatu fi'il din nan duk sifa na aiki na ubangiji malamai suna musu fasara wato wato kalbi suke musu wato mataki biyu duk sifa da ubangiji shi maka yana aiki misali sifan halitta ila ka ce mu a ‘yan adam ne to farkon wanda ubangiji ya fara halitta shi ɗan adam amma gabanin shi babu halitta gabanin shi ubangiji ya yi halittinsa a saboda haka duk siffan halitta da siffan magana malamai suna cewa ta fuskan nuni zuwa ga zatin wannan siffan tana nuni zuwa ga zatin ubangiji ba ta da farko ba ta da ƙarshe kamar magana magana in tana nuni zuwa ga zatin ubangiji cewa ba sai da ya samu wani lokaci ya koyi magana sannan ya zama yana magana ba a'a tira ma tun fil azal ubangiji ya siffanta da magana to wannan ita kuma ba ta da farko ba ta da ƙarshe wani siffanta magana a wannan siga din an fahimci yadda magana take magana tana da dan abin nan wani dan matashi ya zai to bari in dan sauka magana kaga kamar yanzu dan adam a lokacin da aka haife shi ai bai yi magana ba sai daga baya shekara biyu shekara uku sannan iya magana to shi kaga ashe magan sifan maganansa sifa ce wacce take bata samu da samu dan adam ba a farko al'amari sai da yazo ya samu sannan wani lokaci kuma ya samu sifar magana kenan haka zalika duk abin da dan adam zai yi na aiki da can bai yi ba bai iya ba sannan daga baya kuma ubangiji zai sa ya koya har ta abinda abinda za a ga wato ubangiji haka ya kage shi yana yi kamar irin wannan motsin da jariri ke yi idan bai ba zai mutuwa zai dole ya wannan motsin ubangiji kaga haka ya mishi ilhami dole yi to amma dai kai ka san cewa wannan motsin da yake yi ba motsi ne wanda yake sifa ce ta wannan jaririn na fil azal ba wani sifa ce da sai daga baya ubangiji ya bashi ita duk da koda ko ilhami aka to shi sifan ubangiji duk da zaka gani cewa ubangiji sai da ya halci annabi adamu ya halci annabi nuhu ya halci annabi kawai irin wannan za ga kowanne akwai lokacin da aka yi wannan aikin to amma ta fuskan nuni zuwa ga zatin ubangiji to ba sai ba ubangiji bai zama wani lokaci bai iya masa ne ya koya sai a lokacin wa kaza sa ne fara yin wannan aiki ya koya babu an fahimci wannan maganar to amma kuma in ka alakanta ta kan amfare ta da kuma kowane mahaluki to za ka gani wannan aiki na ubangiji na da alaƙa yadda garin damansa ana samun rigaye da riskakki rigaye yawan kaza ya riga kaza kaza ya riga kaza halittar annabi adamu ita ce halittar nan ta rigaya akan halittar annabi nuhu halittar annabi nuhu ita ce riskakkiya ta riski halittar annabi adamu amma ta farko da aka fara yi shine halittar annabi annabi adamu saboda haka duk aikin da ubangiji yayi to aikin ta in yana nuni zuwa ga zatin ubangiji cewa ubangiji bai koya ba dama can yana da siffansa to wannan bai da farko bai da ƙarshe amma idan ka ɗauka ɗaya ɗayan aikin ubangiji kowane ɗaya wanda ke da alaƙa da mashi'arsa to za ka ce aikin yana sabantuwa wannan sabantuwa da muka faɗa shi ne wasu ke cewa dan me za a gidan ka ɗan ubangiji sabantuwa ai ka ce sabo wato kaga shi ma wato ba ma ba ma fifila zai ce ba kenan a wannan kawai shine wato irin wannan wannan bayanin kamar magana ce ba a sa ba wai wani lokaci ne ubangiji ya koyi magana ba sannan ya iya magana dama sai ya iya maganar sa amma maganar da ya annabi annabi Musa bai yi wannan maganar ba sai lokacin da ya halci annabi Musa sai lokacin da annabi Musa ya je ya je Madiyana ya dawo a wannan lokaci sai ya ce masa ni ne ubangijinka bai faɗa ba kafin wannan lokacin saboda yana alaka da mashi a sani a wannan yana daga cikin abubuwan da wasu daga cikin malamai hannu wanda suke danganta kansu da sunna ba su fahimci wannan matsalar su san gaske ba lokacin da Ibn Taymiyyah yayi magana Ibn Taymiyyah yayi wannan magana ya kira wato akwai tasisul hawadith na na wato falasifa masu cewa wai duniya nan ɗabi'a ce kawai kuma duniya na ba ta da farko ma shi ne ɗabi'a sai ya musu raddi sai ke cewa amma tare da haka kuma siffan ubangiji na aiki wanda ke alaƙa da mashi'ansa in ka lura zuwa ga nau'i jinsin aikin to ba yi da farko bai da ƙarshe amma in ka lura da ɗayan aikin da ubangiji ke yi wato in ka kwatanta da mahali da shi mahaluki din to ubangiji bai yi halitta wannan mahalukin ba sai lokacin da ya halicci shi kaga yana da farko kenan wani yana sabantuwa aikin sa ko wanda shine kamala ba wai a ce wai kai wata magana tun farko fil alfa ba kare yi ba kamar da su a sha'ira ke mada a wanda kaga ba zai yi ba a ce ubangiji yayi magana gobe zai kare ya ga dama a lokacin da annabi Musa kafin ya je miƙata sa bai masa magana ba sai da ya je miƙata sa ne ce walamma ja'a Musa ni miƙatina wa kalamahu rabb wato sai da ya je sannan ka masa magana to ita ma haka wato sifa ta ta wato ta halitta take ibn tamiya yana cewa babu wani halitta face gabanin wannan halittar ubangiji in ya ga dama zai isa mata halittar irin wannan din ba wato ba sai ba wannan akan wannan halittar bane kawai fara koya kamar yanzu misali wanda ya bakerin mota zaka je to akan farkon wannan mota ita ce farkon wanda ya fara yi kuma da ya fara yin ta ma a yanzu ana samun kyautatuwa motar yanzu ba shi motar da aka fara yi a baya ba waye yanzu ba ita ce waye da aka fara yi a baya amma shi ubangiji dan adam da ya fara yi to da gabaninsa zai iya samu da dan adam wanda ya fi wannan ba gabaninsa babu wata halittar da aka ce wannan shine wai abinda mu muka sani cewa shine farko to za ka gani kafin wannan ubangiji idan ya ga dama zai iya zuwa da da halittar kuma ran kana dan yanda ubangiji yake so haka zai faru to wannan shine ake cewa wato shi sifata al-khalqu min haythu jilalati jilalatu as-sifa ila ila zati Allah ta'ala fa hiya azaliyya qadima wa min haythu jilalatiha ila ila al-makhluq fa hiya tatajaddad fiha al-lahiq wa fiha as-sabiq ta fuskan kasancewa ubangiji sufansa ce wannan bai koya ba kuma ba daga baya da ya sami ta ba ya ara ya fa ba to ba ba ta da farko ba ta da ƙarshe amma in ka dan fare ta da kuma kowane mahaluki to kuma akwai tana da farko tun tana sabantuwa a wannan ina jin ko da babban sallan nan ne da ya wuce muka tattauna da ɗaya daga cikin wasu daga cikin manyan malaman a wannan ƙasa na sunna dan na taɓa ji ɗaya daga cikin maganganunsa yana wato tashni'i mai ibnu taymiyyah yana cewa ibn taymiya wannan magana da ya kawo magana ce ta bid'a babu wanda wannan abin da na faɗa yanzu wannan shine wato khulasa abin da na faɗa abin da ibn taymiya ya faɗa yace wannan magana ce ta bid'a yau kokarin da cewa wannan magana ba daidai bace kuma wannan ba shine kadai ba an ba na manta ba a wasu shekarun baya can irin wannan kokarin gyara gyaran da abzurawan an taɓa samu wasu da kawo wannan magana din amma wannan shine shine shine bayanin magana kuma a lokacin da yamma wannan malami magana cewa babu wani malami na sunna jigajigai in ba shi kuma albani ba da kuma da suka bi ra'ayinsa kaɗan da ba su fahimci shi ba bai fahimta ba ne shi ne aka samu shekul albani ya yi mai tafiya inkarin wannan amma kusa duk malamanmu na sunna shek bin baz ibn uthaymin muhammad al-amin shaqiti wannan shi ne maganganun su akan cewa duk kowace sifa ta ubangiji min haythu jilalatu as-sifa ila ila zati llahi fa hiya azaliyya qalima wa min haythu jilalatiha ila al-makhluq fa hiya tatajaddad fiha lahi wa fiha sabiq wannan duk magana ce ta malamai ta sun ittifaqi akan haka kuma wannan duk in ka je ka duba maganin na magabata duka mai risala ne su imam malik da aka wannan magana su akan wannan magana take saboda haka idan mutum bai fahimci abu bai kamata ya rika tsawo bakin sa ba ko ya jika jifa malamai wasu manyan maganganu da abu idan mutum ya yi sa ya yi kuskure kace ya kuskure ba wani matsala a wannan amma ka dauko ka ce abin da kai baka fahimta kace bid'a ce wannan kuma kai to kai kai awa kuma kai ma addinin ba kanta kace ka fahimta ba a saboda haka ne mushi wannan magana cewa wannan magana ce ta manyan malamai har ya ce ai shi baya bin malamai na Saudiya kuma malaman Saudiya dole wanda malamai na sunna ne dole kan yi su ba kai da wasu malamai ne masu ba ba wasu imamai sai mun go ba ma yin takaidanci ma malaman Saudiya nace ai ba magana ne ba magana nan take ba magana ce da sun dawo kawo daidai a wurin nan abubuwa nawa ne malaman Saudiya suke kawo mu ittifaki da su ba magana ce ta addini za a ci Imam Bukhari ya zo akwai a cikin littafin sa ya zo da wani da wani babi da yake goye bayan wannan ra'ayin Ibn Taymiyyah yace babu ma a fi takhliqis samawati wal ard babi zai magana akan wato yanda ina bata maka halittun da ubangiji ya sammai da kasai wa ghairi hanal khalaiq da wato abin da ya kama da sammai da kasai ko wani sammai da kasai na halittu da ubangiji yayi shi yace halittan wannan halitta na ubangiji wa huwa fi'lur rabbi tabaraka wa ta'ala shine aikin ubangiji mai girma da daukaka wa amrihi wa amruhu kuma shine umarninsa farrabu shi kuma ubangiji bi sifatihi wa fi'lihi dama ta yana nan tare da siffansa da kuma aikinsa wa amrihi da umarninsa wa kalamihi da maganarsa wa huwa al-khaliqu shine mahalicci al-mukawwinu wanda ya kasantar shine ya sanya abu ya kasance ghayr makhluqin bai zama kuma wato abin halitta ba wa ma kana min fi'lihi wa amrihi wa takhliqihi wa takwinihi fa huwa maf'ulun makhluqun mukawwan wace abinda kuma ya kasance da aikin ubangiji to shi din wannan shine makhluqi wanda wanda mukawwana wanda aka kasantar da shi ibn Uthaymeen da yazo kan wannan gaba jir kaga ibn wato Imam al-Bukhari yana tabbatar da abin da Ibn Taymiyyah aka wasu suka dinga maganganu akan sa akan maganar da yake da tasalsul hawadith yace anan da yake maganar amrullahi wa kalamu kaga amrullahi wa kalamu yace wa fa rabbu sifati wa fi'lihi ubangiji tun fil azyan da sifofinsa da aikin sa idan yanzu sifa da halitta aikin sa ko ba aikin sa ba aikin sa ne ba aikin sa ba ne to yanzu kaga shi ibni shi al-bukhari yana cewa ubangiji tun fil azan yana da aikin sa da sifan sa wato abin da yake magana ba wani lokaci ne ya samu sifan ba wani lokaci da can bai da sifan daga baya ya samu sifan wannan shine maganar sa amma kuma da kai can gaba sai ke cewa kuma wa ma kana min fi'lihi wa amrihi wa takhliqihi wa takwinihi fa huwa maf'ulun makhluqun mukawwan duk abin da kuma ya kasance sanadiyan aikin ubangiji halittar su kenan to shine ya shine wato mahaluki to shi wannan halitta da kuma wato aka yi da wannan bawa Allah kafin ya halitta shi ya halitta shi ne wannan ake bai sabantu ba ya sabantu to amma dai ka ce ubangiji ya koya ne a yanzu lokacin ba koya bai koya ba dama sai yana da aikin sa to wannan shine abin da shi shi wato malamai suka ta bayani a fahimta to amma cikin iko Allah wani lokaci mutane kuma mutafai wannan galibi asali ba ta da wani samara cikin wannan wannan maganar amma tun da masu kalam masu falsafa afwan sun kawo magana to dole a wajen yin bayani kuma kaga ai wasu an wani bayani wanda kai in ba ka shiga ka fahimci waɗannan falsafa ba ne ba ka fahimta ba wannan to wannan shine dai abin da wato malamai ke faɗa cewa Allah ta Allah ta'ala duk aikin sa aikin sa azali ne qadim wato bai da farko bai da karshe amma kuma in ka dauki daya dayan aiki dai dayan aikin to aiki ne da yake yi da mashi'a sa garin damansa yana halitta yana halitta abin da ya ga dama kuma yana zaba ya khluqu ma yasha wa yahta yana magana a lokacin da ya ga dama a sadda ya ga dama yana umarni da abin da ya ga dama a sadda ya ga dama kuma duk yayin da ya ga dama a ciki kuma akwai wanda yake shi ya fa aka fara yi sannan kuma wanda yake bi masa wannan shine abin da abin da yake akwai Allah ta'ala ya sa mun gane malaka walamma sami'at quraish rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadhkuru ar-rahman yanzu ya dawo da mu baya yace a lokacin da qurayshawa suka je manzo Allah sallallahu alaihi yana ambatan sunan ubangiji Ar-Rahman an karu zalika sai suka masa inkayi suka musanta mashi cewa dan me zai kira ubangiji sunan Ar-Rahman duk da kuma sun san wani Ar-Rahman ubangiji yake magana kuma sun san suna faɗan wani Ar-Rahman a wato waƙoƙin su amma saboda suka yi mutuƙa wajen musanta ma manzon Allah da kuma wato nuna su sun saba da shi shi ne suka ce su bisa da wannan ba fa anzalallahu fihim sa'ala ta'ala saukar da aya gami da su yace wa kum yakfuruna bir-rahman sunan suna kafirce ma wato sunan ubangiji na rahman wannan na nuna maka cewa zai yayin da wani abu na aikin ubangiji ko sifansa ko sunansa ɗaya daga ci kace kai baka je da shi mutum kamar ka kafirce mu sauran wa hum yakfuruna bir rahman Allah ta'ala ya tsare mu a saboda haka anan yayi magana cewa sunan ubangiji ar-rahman wato yana ne yana yana nuna maka cewa idan ka ce kaza sunan Allah ta'ala ne ko kaza sifan sani to wannan kana bukatun dalili daga shari'a musamman suna dai musamman suna idan ka ce kaza sunan Allah ne to wannan kaga kaman kana ba da shaida ne cewa Allah ta'ala ya gaya maka saboda ai wannan kana faɗa wani abu ne na gaibi ka ba da labari gami da ubangiji dole kai hakuri abin da ubangiji ya ba da labari ko kuma jakadansa ya ba da labari a madadinsa to yanzu yayin da ka zo ka ce kaza sunan Allah ta'ala ne yanzu kaga kana shaida ne cewa ka lalle Allah ya gaya maka shi yasa malamai suke cewa sunayen ubangiji ba a ƙaga su da wata ijtihadi kawai mutum baya kawo ijtihadi ce kaza sunan Allah ta'ala ne baya yi dole sai dai ya tsaya ya tauqifiya ce wato ba ijtihadi baya shiga ciki sai dai ka shiga cikin Qur'ani da sunna ka ji cewa lalle kaza sunan Allah ta'ala ne kuma akwai bawabi akwai ma'aunai ba ko komai ne kaji ubangiji ya ce ya aikata ba zaka ce luka kamar Ar-Rahman al-Arsh istawa baka jira baka ce istawa kuma yanzu sai mustawi mai daidaituwa mai daidaituwa wannan ai kaga sai ya zo a kariya ne yake zuwa da da yabo a wannan malamai suka ce wannan ba suna ne ba suna ce ta aiki akwai wasu abubuwa za ku gani malamai za ka an kawo sai su ce wannan ba sunan ubangiji ba ne kamar adda'imi dawamamme ai tabbas ubangiji daga cikin sufansa akwai dawama babu dawama akwai dawama to amma kana cewa wannan sufa ce wannan ba da kuma sunansa ne to wasu daga cikin sun sa sun sa sun sa wato dan su suna abdul da'i malamai suka ce wannan kaga ba daidai ne ba na'am alhayyu alqayyum da sarar sunaye da suke nuna dawamar ubangiji wannan akwai su amma dai lamarin lafazi na adda'im tabbas ubangiji ya dawama mina amma kuma wannan baya zama ya zama sunansa ba me ya dalili ba a samu a sunna a sunna ko kuma qur'ani ko sunna ba ubangiji ya kira kansa da wannan suna ba samu ba haka zalika lafazin alqadim da dadde haka da dadde wani lokaci bai ba da yabo ai dan kawai a ce abu da duk wasu sunayen ubangiji su tawawa ne kuma suna da yabo babbancin kenan alqadim wannan da dade da dade wannan ya zama yabo da ya zama ba yabo ba to kaga bai zai zama sunan ubangiji kuma wannan ba zaka baka zo ka ce abdul qadim amma babun labari wani mutum ya tambaye ka danka ya tambaye ka ubangiji ya dade kace eh ubangiji ya dade ya ba kowa dadewa kaga wannan babun labari ne babun magana ne abinda kake nufi da qadim din wannan sifarsa ta rayuwarsa kaga wannan lalle wannan akwai shi amma ka kaza ka ce wani ya zama sunansa wannan sai malamai suka ce a'a wannan ba daidai bane ba haka zalika na sunansa na wato al-baqi wanda suke abdul baqi wasu zaka suna cewa abdul baqi wa yabqa wajhu rabbika eh akwai wannan amma dan kawai a ce wa yabqa yazo a fi'ili yazo bai zo ne bai zo a wajen a mishi itlaqin wannan sunan ba abdul baqi saboda wanzuwa shi ma yana iya zama wanzuwa ne yanzuwa ce ta ta yabo za ta zama kuma zuwa ce ba ta yabo ba sai haka malamai suka ce waɗannan sunaye duka ba sunayen ubangiji bane ba daidai bane kuma mutum ya saba sunan ɗansa sunan abdul baqi abdul qadim abdul daim abdul abdul mawjud wani akwai al mawjud ba ba al wujud can me kawaidi ba nace to ana su al wujud samuwar ubangiji nace to abdul mawjud wai bawan samamme samamme ai samamme wani wani abu ne kaga ba babu ne yabo ko samuwa akwai wanda suke tarayya da wajen samuwa din sai dai samuwar ubangiji ta fusa ta fusa wannan ta fusa samuwar su kamala amma dan kace abdul mawjud wannan kaga babu yabo amma in kace abdul hayy ba wa rayayi rayuwa ba, ba kamala bace ai kishiyar ta shine mutuwa mutuwa kuma ta waya ce in kace kuma abdul sami'i bawan mai ji ji kishiyar ji ba shine mai kurumtaka kaga wa kurumtaka ta waya ce in ka in ka sa mu suna Abdul Aziz bawa mabuwayi kishe wannan shine kaskanci kaga wannan ba zai yi ya zama dole ya zama sunan ubangiji Abdul Ghafur Abdul Rahim Abdul Rahman wannan duk duk zaka same su yabo ne babu kushewa a cikin ko suka zarata sai kuma wanda wasu wanda zaka same su kuma sun zo su a yaban ne to amma istishkalin a wajen malamai kawai shine ba a samu Allah ta'ala ko manzansa sun danganta musu wannan sunan ba wannan wasu daga cikin malamai suka ce a a kar mu zo mu al-iqdamu ala Allah kar mu zo mu shi mu riga malam masallaci sunansa ne ba sunansa bane wannan tunda dai ba fala ba mu shi wani lokaci ma wasu sun yi magana kan cewa waɗannan sunayen aka je aka duba za a ga sun fi kama da wato akwai wani suna da ubangiji ke da shi wanda ya ya fi wannan kamala dan haka ubangiji sai bai amfani da wannan sunan ba akwai maganar zul jalali wal ikram ya zo in zaka tabbata danka abu zul jalali wal ikram wannan yayi duk da wannan gugu wannan wannan mai wasu malamai suna cewa zul jalali wal ikram wannan shi ma ba za a ce ba amma dai magana mafi inganci za a iya faɗa da tunda in aka ce zul jalali wal ikram wannan ka hada kaga ya zama suna sosai kamar al badi' ba za ka ce abdul badi' ba amma za ka ce badi'i samawati wal ard wasu daga cikin ibnu taymiya yana dauka wannan kamar mu sunan ubangiji wasu kuma ba sa dauka suna cewa wannan ba sunan ubangiji bane al-fatir fatir samawati wal ard wasu na cewa al-fatir din bai zo an yi itlaqi ba an zo ne an dankata shi da as-samawati wal ard kawai da haka in ka ce abdul fatir wannan suna gurin kai zama wani abu wani suna wanda yake ba a tabi tabbata zuwa wurin a shari'a ba amma in ka ce abdul fatir samawati wal ard kaga ne kowa ya san wani me kake nufi in za ka iya faɗa a haka shi ke ka faɗa a haka ba wani matsala haka zan zama zan arfa sheet lokaci ba lokaci bai zo ba to na san dai katin zai isa zai shi zan zan arfa sheet za ka yi muna cewa yau cewa abdul rashid ya daga cikin malamai sa cewa wannan suna a wato a itlaƙin ma ubangiji a sakan ma ubangiji wannan sunan ba bai zo ba bai zo ba dai da kaga wannan arshid ai yabo ne kuma to amma kaga ar-rushdu ba dai yake da al-hidayah ba gadi shi ar-rushdu shine wato yayi wayin da ka san gaskiya sai ka bi gaskiyan kuma da aikace to ubangiji wannan daga cikin wannan sifa ce ta aikin sa ubangiji alqur'ani yana cewa laqad atana ibrahima rushdahu min qablu wa kunna bihi alimin mun bashi wato shari'ar sa kaga shi yana bayar da shari'a din yana bayar da wato miƙewa abu ta furki majalici amma shi bai kira kansa kuma ar-rashid ba amma ya ce daga cikin aikinsa sifa ta fi'il ɗinsa aikinsa akwai itiyanin rushd wa laqad atayna ibrahima rushdahu min qabl sai ce to kaga wannan ba kuma daidai da kace ba danka abdurrashid ba an fahimci wannan wannan akwai yadda malamai yanzu suke kuma fitar da in ba na ce malam abdurrashid ko abdul jalil ko kaza su cire sunansu ba wannan duk ba haka nake nufi ba akwai kuma malamai karin bayani da malamai ke a gaba amma yanzu na magana mu babu al-ikhtiyar kace wannan arashi sunan Allah ta'ala ne ko ajin sunan Allah ta'ala ne ko al-baqi to wannan ba daidai ne ba wannan ba sunan Allah ta'ala bane wannan sifa ce ta aikin ubangiji ubangiji yana miƙar da bawansa tabbas amma akwai Abdul Hadi ai to shine malamai suke cewa to amma wanda ya riga ya sa mu kansa wannan sunan ya za a yi zaka ga ina jin Sheikh bin Baz ne an tambaye shi wani sunan Abdul Rashid sai ce kamar kamar da sunan Ibn Rashid kawai ko Rashid ya yi, Rashid haka, ba akwai harunar Rashid ba, akwai harunar Rashid. To, sai su malamai suka cewa idan a in arga an samu ɗa wannan suna, to akwai mafita in ana sa a cigaba da kiran shi da wannan sunan, tunda yanzu ya riga zan suna da zabi, haka aka sa mashi. In ya zama wannan sunan sai mu zama mu daina ɗaukar wannan arrashidin ko aljari a matsayin sunan Ubangiji. sai dai a matsayin sifa na aikinsa sifa na aikinsa kuma kaga yana komawa zuwa gaba zuwa ga ubangiji kaga ya zama walma wato kana nuni nufin ubangiji kenan wato wannan in ya zama duk wanda ya ji zai bayu kawai abinda kake nufi shi da ubangiji kamar ka ce bawan mai saukar da ruwan sama saukar da ruwan sama sunansa ne ai ba sunansa bane saukar da ruwan sama mai saukar da ruwan sama wannan sunan ubangiji ne amma sifa ce ta aikinsa amma da an ce bawan mai saukar da sama kowa ya gane ko bai gane ba to sai ya zama yayin da muka ce Abdul Mumtir misali ko Abdul Mumtir sama kaga wannan mun abin da kake magana bawan wanda ke yin wannan aikin to na zo ne ya halatta in ka ce Abdul Rashid shine bawan mai yi ma bayinsa baiwan shiriya kaga yanzu wannan ba suna ba wannan kana nuni kana dirana ne zuwa ga aikin Abdul Da'imi kace bawan wanda wanda shi dawwamamme ne a siffarsa kuma yana yana dawwama da wanda ya ga dama kaga wannan ai kaga siffa ce ta aikin sa a aikace kuma wani ubangiji wato ba zai ba zai ba za a rasa shi ba haka zalika idan kace Abdul Musdi ma'rufan bawa wanda yake yin wato yake saukar da ni'ima wanda yake saukar da ni'ima a irin wannan sigar ai ba sunan ubangiji bane ba ka cewa yanzu amma in ka za ka yi addu'a za ka ce ya wanda yake saukar da ni'ima kana nuni zuwa ga aikinsa amma ba za ka ce sunan ubangiji mai saukar da ni'ima ba ka ce wannan shine sunan sai dai ka kawo wani suna da ke da alaka da wannan an fahimci abin din to malamai suka ce wannan a irin wannan babi idan yayin da mutum ya aka kira shi da wannan suna din yana dau hankali na zuwa wannan asalin shi ubangijin to kaga yanzu wannan ba za ka ci masa dami ba kama a ce bawan wanda ya keri sama da ƙasa makeri sunan ubangiji ne shi amfani ka ce suna shine wanda za ka iya ɗauko wato za ka iya ɓantaro sunan kuma baka tare da kaka wannan ibafa ɗin ba ka danganta shi da wani abu ba kuma a ce sunan ubangiji zan ka ce bawan wanda yake mai karɓan gafara bawan mai rahama yanzu wannan mai rahama kaga wani abu ne wanda yake za ka iya faɗa kawai a kan ka tsaye sabani kuma sauran su wato adda'im da wamanne ko albaqi ko alqadim wannan kaga duk suna yana bukatun dole sai an sai wato an maka bayani sai an ƙara sai an ƙarshe sai an mutu jumla ba an akai wasa ce abdu fatir samawati wal ard ba wanda ya kaji sammai da kasai kaga yanzu sai a gane ko kuma ba wanda ya kirkiri sammai da kasai kirkira haka ba za ka yi cewa kuma wannan kirkira ka kamar ismu fa'il ba kace makiri yanzu da ar-rahman daga daga arrahma ne kaje ka samu arrahim da arrahman ismul fa'il ne makeri ka dauko wato me wanda ya kera sama da ƙasa ka dauko makeri a haka ba za ka yi haka ba wannan aiki ne ubangiji tabbas ya kera sama da ƙasa amma bai zama suna ba me yasa bai zama suna ba saboda kira shi kadai kira a haka kasa ke wannan magana da baya zama yabo ba ba kuma masu irin mawabai ba ba kuma kera wuka ba kira bai zama yabo sai idan ka faɗi labarin me aka kera din sai ya zama yabo an kace Allah ya kera sammai da ƙasa kaga zama yabo to sai ka faɗe shi a yanda ya zo a sigar sa haka Allah ta'ala ya sa an fahimci an fahimci wato abin da nake sai a kai zuwa gare shi haka zalika al-mukawwin bawa wanda yake kasantarwa kasantarwa wannan shi kadai wannan abin zama yau sai an kula da cewa al-mukawwin abin da yake magana shi al-khaliq ko al-khallaq amma kace bawan mai halitta kaga halitta wannan yabo ne halitta yabo ne duk in aka yi aka halitta wannan yabo akai so haka abdul mukawwin in ka samu danka wannan abu da kake ni abdul khaliq ko abdul khallaq shikenan amma kuma sai ka ce abdul mukawwin sama'i wal ardi shi shikenan wannan abin ya fito fili a haka wanda wasu daga cikin malamai suna cewa to majalin haka tunda dai akwai suna a aje suna aje wajen suna eh to wannan dama muna babu afdaliya wannan daban amma babin jawaz kuma mutum ya je ya ce ya sa kansa irin wannan sunan to kuma kaga wato ba za ka ce masa dan me ba saboda shi yayin da ya faɗa kai ma yayin da aka faɗa maka ko da kai baka san shi ba ka san ake magana babu wato bawa mai sama mai kasa mai sama mai kasa sunansa ne amma da an ce mai sama mai kasa wa kato ake nufi Allah ake magana to haka hankali zai bayi ya kai zuwa ga shi ubangiji ne to a wannan babi ba dole bane a ce wani dole sai an canza mu don akwai wanda suke cewa sai an canza mai yaron suna an samu an samu sunan da sunan ubangiji ba an ta abidin sa an bautar da shi da zuwa ga wani sunan da ba ya cikin sunan ubangiji to amma idan ka duba wannan madolin a haka yana ka kawo sun malamai kana bibiya sai ga an sa an sa musu suna suna irin wannan su Abdul Da'im Abdul Mawjud Abdul Kaza Abdul Kaza Abdul Kaza kuma sun sa sunan malamai a haka ko ba san sunan su ba to ta gida wannan dalili yasa ba san sunan sunan ba saboda wannan yana nuni zuwa ga sifa ce ta fi'il sifa ta fi'il kuma tana komawa ne zuwa ga azzat zat kuma yana tana komawa zuwa ga azzat aliyya zuwa ga asalin shi ubangijin subhanahu wata'ala saboda haka dai ar-rahman sunan ubangiji ne ar-rahim sunan ubangiji ne al-malik al-quddus as-salam al-mu'min al-muhaimin wannan duk sunayen ubangiji ne sauran su su ad-da'im su al-qadim su waye wannan duk ba sunayen ubangiji bane in za a sa ma yara suna to a sa sunayen da suke wato qur'anin sunayen ubangiji ne in kuma an riga an sa to shikenan sai a dinga fadakarwa yayin da aka zo gaba a ce to abin da ake wannan yana nuni ga aikin da ubangiji ne yake yake yi misali kamar ka ce abdul rashid ka ce wannan ai itiyanuhu abushra li ibadihi kaga wannan ya riga yayi mala ce fihi masail wannan akwai masaloli al'ula na farko adamul imani bi jahdi shay'in min al-asma'i wa sifat wato na farko shine wato rashin kin yin imani da wato rashin imani ko ruwan imani da wato musanta ɗaya daga cikin sunayen ubangiji ko sifofinsa bi daga lokacin da aka ce ubangijin ubangiji ya ba da labarin cewa sunansa kaza ne ko sifarsa kaza yana yin wani abu kace kai baka yadda ba to wannan haka imani ne imanin mutum da ya rawa idan ga baki daya wannan sunan ne kusufa ya ce shi bai ma da akwai shi ba aka kira aka jawo shi ayan qur'ani ya kore to yanzu wannan asalin imani ne baki daya tuko shi daga tushe amma idan ya zama tawili yayi ko ya zama ilimi ne bai je masa ba ko wani abu wani abu wani dalili cikin dalilai yanzu wannan wani kamala na tauhid ne ba samu ba sai a masa bayani in ya dawo shi kenan الثانية نبي تفسير آية الرعد فسرا آية سورة الرعد وهم يكفرون بالرحمن cewa wato larabawan ƙurashawa ne suka ce su afafau ba sai da wato maza Allah ya rika kiran Allah ta'ala suna Rahman ba su ba sai da ba wa man Rahman anasu lima ta'muruna wa zadahum nufura to wannan shine fasan da malamai suka yi at-thalitha na uku tarku tahdithi ma la yafhamu sami' lalle mutum ya kamata ya zama ya bar labarta ma mutane abin da farko ba za su iya fahimta ba ya fara gaya musu abin da za su fahimta saboda me saboda wannan kare bayu su je su kaita Allah ta'ala da manzansa in su kaita Allah ta'ala da manzansa kaga sau shi je ya zama sila kuma ko da dai shi bai zama kafiri ba to amma kuma ya zama sila ya zama sadar misali tsiya kuma Allah ya kyauta الرابعه نقول ذكر العله انبتن wato dalili annahu yuhi ila takdhib Allah wa rasulih saboda wannan yana bayuwa ne zuwa ga kaita Allah da manzansa walau lam ta'ammad al-munkir ko da shi wanda yake inkarin bai ganganta cewa wato zai kaita Allah zai kaita Allah tare da manzansa ba to amma cewa da yayi bai daba yanzu Ar-Rahman ala arshi sawa ce bai daba waja'a rabbuka al-malaku safa safa ce shi bai daba wani sifa sifa ta al-maji ba wannan yau mai kufa an saƙi ya ce shi mai cewa wannan ana nufin saƙon lahi ba aka ja mushi hadisi to ko da bai ganganta cewa yana kai ta Allah da manzansa bane to wannan dai abin da yayi shine ya kai ya kai ta Allah da manzansa wannan shine gaskiya al'amari sai dai yana uzuri bai da uzuri wani sai a je a duba a gani in hujja ta je masa kaga shikenan bai da uzuri in kuma hujja ba ta je masa ba shikenan yana da uzuri don ubangiji ubangiji zai wanke shi insha Allah ta'ala al-khamisatu nabiyar kalamu ibn abbas magana na abdullahi dan abbas liman istankara shay'an min zalika ga wanda yayi inkarin ɗaya daga cikin sunayen ubangiji ko sifofinsa wa annahu ahlakahu kuma wannan abu da ya halakar da shi ya zama halakacci wato wannan ke nuna maka cewa duk abin da ubangiji ya bamu labari na sunansa sifofinsa aikinsa kace kai baka yadda ba to wannan kana da baka halaka ne baka sani ba wannan halaka ne mutum da je fada wato yana kamar wato a bakin wuta ne yake rami na wuta yake wasa ko dai ya fada ko kuma ya sha to shine da yayin da aka kawo wani abu da na ubangiji da yace ubangiji ya faɗa a Qur'ani ko kuma mazalla ya faɗa a sunna yace ubangiji zai yi kaza yace shi bai da ba wanda ko har kuma har bai biyat abin da mazalla ya faɗa mazalla ya ce annabi Isa zai dawo kawai ne sha hawo shuka shi bai da ba annabi Isa zai dawo ba mazalla ya ce akwai yaju ma'juj Qur'ani ma ya faɗa yace shi bai da ba mazalla ya ce sihiri na tasiri yace shi bai da ba wanda da gaibi aka ga maka mazalla ya ce ajali na yayi tasiri madan adam yace kai baka da ba wani tasiri ajali babu babu kwata-kwata babu masu hira ko babu kaza wannan kaga duk ba kai kaitawa kuma kaga wannan wannan sai bai kana kaitawa Allah tare da manzansa to kuma wannan halaka ce zai ja mutum dan duk wanda ya bude wannan kofan to zai wuya kaga bai samu wasu abubuwa jiga jiga shi kuma ya tugo shi daga tushe ba Allah ya kyauta malai ce babun qaul Allah ta'ala ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha قال مجاهد ما معناه هو قول الرجل هذا مالي ورثه عن آبائه وقال عون ابن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا وقال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا إلى آخر الباب ما الذي يقول لهم أنا باب يسي وقول الله تعالى قد قال تعالى يعرفون نعمة الله sun fahimci nemar ubangiji sun san kaza nemar ubangiji ne da ubangiji yayi musu sun ma yinkiru da sai ga su kuma suna yi inkari suna musu ta wani ni'ima suna danganta ni'ima na ni'ima zuwa ga waninsa qala mujahid mujahid yace ma ma'anahu ma'anar abin da ya faɗa yana fasara wannan aya huwa qaulur rajuli shine mutum yace hadha mali warithu an abai aka ce wannan abin fa wannan dukiyan fa wannan motan fa wannan jirgin fa wannan kaza da ka gada fa yace wannan dukiya ta ce na gada kaka da kakanni malai ce wannan shirka ne eh kace kaza wannan ni na gada kaka da kakanni ce wannan akwai shirka za mu zo mu magana akan ta idari da mashirka insha Allah ba wai a sake ba a kwatar da hankali kar a ji magana ta zama ta zama ta yi mabawar kwaiko wa qala aun ibn abdullah aun ibn abdullah ibn utba al-hudali yace yaquluna suna cewa laula fulan lam yakun kaza ba dan wanda ba da kaza zai faru ba dan wanda direba ya iya ya iya tuki ba da an abu ya dari ba dan kaza ba amma da ce wannan shi ma akwai shirka a ciki وقال ابن قتيبة ابن قتيبة يقول لكم سنة cewa هذا بشفاعة آلهتنا wannan ni'ima da muka samu saboda wadannan ababen da muke bauta a ƙasa sun shiga tsakiya sun shiga sun yi shafa'a wajen ubangiji yace to kaga wannan shi ma wato shirk wani babu yan shirka ne ah wa qala abul abbas shaykh zaid bin taymiya abul abbas yace ba'da hadith zaid bin khalid alladhi fihi bayan ya kawo wato hadisi zai ibn Khalid al-Juhani mun kanta a baya cewa inna Allah ta'ala qala Allah ta'ala ya ce asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir bayina sun waye daga cikin bayina akwai wanda suka waye gari wasu yi imani wasu yi sun butulce mun sun yi kafirci me suka yi in za ku tuna hadisin cewa suke yi wato mutirna bi nau'i kaza wa kaza a ce ai wannan wata watan August ta zo da ruwa ai dama August ai ba dole ai ruwa ba August ta yi aiki wannan mazala Allah ta'ala sai yake cewa to a cikin bayina akwai wanda ya zama mu mu yi kuma da wanda ya yi butulci me kai danganta ruwan zuwa ga wannan Allah ta'ala kuma sai ce August وقد تقدم wannan hadisin ya gabata wa hadha kathirun fil kitabi was sunnah wannan yana da yawa cikin alqur'ani da sunna yabin subhanahu man yudhibu in'amahu ila ghairihi Allah ta'ala laka samu yana wato zargin wanda ya danganta ni'ima da yi mabayinsa zuwa ga waninsa shi ya ni'imar kuma sai a danganta ma waninsa a ce shi ya shi ya ni'ima ba Allah ta'ala ba shi da wannan kaga ba daidai bane wa yushriku bihi kuma wannan shirka aka ma Allah ta'ala wa qala ba'd salafi wasu daga cikin magabata kuma sun yi karin bayani suka ce huwa ka kaulihim wa irin wannan shirka da ake magana shine kwatankwacin magana su katir rihu tayyiba wannan wato iska iska ce mai dadi jiki yana jin dadin ta me wanka ce dadin daga ubangiji ne wannan dai akwai tafsilat da malamai ke yi za mu zo insha Allah bi bayani wal mallahu hadiqan wannan direba na jirgi ko san da ba laraba sa tsoron jirgi jirgin ruwa da ba su shiga ruwa larabawa ba da kyar suke shiga ruwa su saboda suna ganin wanda ya shiga ruwa to fitowa sai Allah kamar mu ne yaso a ce a ce duk wanda ya hausa ba kaga duk wanda ya hausa ba ina tsimi na dabara ai ba wata babu wani abu kuma dan sai dai ka hausa ko kawai dan dai kawai saboda ubangiji a sunnarsa ya saba goma su tafiya tara dai su sako ko ɗari ba su san su sako saboda ka musa ba muna ganin malalle za mu je mu dawo yanzu daga abuja ne za mu zo kano yanzu yanzu ka jira ni kawai dan da nan zai kauna zai zo amma bai san ina hannun ubangiji a wannan lokacin ba to shine wato yayin da mutum ya je ya shiga aka shiga ruwa shi wannan wato matukin jirgin wato ya iya sarrafa abubuwa ya iya sarrafa iska ya kaza ya kaza ya kaza har aka samu aka sauka lafiya yace wal mallahu hadiqan ce kai wannan matukin jirgi ya ya sa abin da ke ya iya ya iya tukin jirgi ya gan ya danganta ba wannan gwaninta zuwa ga wannan mai matukin kamar wato direba ne ya iya wani wani wato kauce ma wani rami ana tafiya a titi sai ka ce ai wannan ba wannan direba da da ya biyu rugurugu malaci da wannan shi ma wannan nau'i da shirka wa nahwi zalika da ba abin da suka kama da haka mimma huwa jali ala alsikin ala alsikin kafira daga cikin abin da kuma zaka samu yana yawan gudana a harsunan bayan Allah da yawa wanda galibi akwai shirka a ciki malai ya buga mana wannan babi cewa duk wata ni'ima a koma zuwa ga asalin wanda ya baka ni'ima din wato shine ubangiji ka bashi wannan ni'iman saka ce shi yayi maka in ba haka ba idan ka je ka ce wani ne maka ba Allah ta'ala ba to yanzu akwai wato butulci da aka ba ubangiji da kuma wato kafirci da aka yi ko da kafirci zama kafirci da karami kafirci babba muna da lokaci ko babu da lokaci lokaci yayi to to insha Allah amin amin bashin wannan wannan bayanai da za a yi akwai tafsilati da malamai ke yi a gaba gaba ne akwai gaban da a wannan abin da malam kawai ya faɗa to kun ga shi amfanin kan tauhidi kenan a wannan gaba ya zai mana ya faɗa akwai ta inda mutum in ya yi shi to fita daga musulunci cewa da kai ba dan direba ba da da zama yi hadari wannan kalmar kawai akwai ta inda in ka faɗa mutum zai samu wato ya faɗa musulunci akwai ta inda in ka faɗa wato zai zama kamalar tauhidin ne babu amma akwai tauhidin akwai ta inda kuma in ka faɗa shi kuma wannan babu abin da kai wannan ya halatta ka ce ba dan wa da faɗa ba a samu kaza ba ba dan na kanta tafi kaza ba da ban fahimta ba ba dan ubangiji ya aiko ma aiki ba da yanzu muna cikin mata ba ai da ne ba da lan dai aka dinga magana ba a to wannan wannan mazana shi kansa akwai inda ya fara cewa hadisin babbansa yake cewa ba dan ni ba da har yanzu na cikin ya tabbata autar jihar ba ya faɗa ba hadisin Abu Talib ai shi ma ya faɗi laulan to saboda akwai mataki mataki ne akwai wanda shi shirka ne babba yana yunaji asrat tauhid akwai da kuma yunadi kamala tauhid akwai da kuma shi kuma wannan alal jawas wannan shine idan aka yi shi bin babi na bada labari ba dan babi na ka tuge musabbibin ba kawai ka dogara zuwa ga sababi wannan insha Allah idan muka zo karatu mai zuwa za mu shiga wannan babi a yadda malam za mu shiga babu to amma dai insha Allah aka zo kafin na gaba za mu shiga wannan babi inda ba yawa ne da shi ba shi ma za mu gama shi a zamanin azama daya insha Allah ta'ala abinda muka sai Allah ya ba mu lada abinda muka kusa da Allah ya taimana وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نعم. الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات eh wannan magana ne zaka ji al-Khattabi Ibn Taymiyyah da sauran malamai suna yawan faɗa kuma wannan kaida ce a wajen malamin an suna makaka duk wanda ya da cewa ubangiji da zati to ba shi da hujjar zai ce bai da kuma yana da sifofinsa ba ka ce ubangiji da zati kuma ka san zatin nan ba irin zatin ka bane kuma ka ce kuma ubangiji ya ce yana yi wasu abubuwa ko yana da wasu sifofinsa ka ce kai baka yi da ba akan ga wannan kan bakon ga bakon baya kuma yin suke cewa to magana akan sifofin ubangiji reshe ne na magana akan zati zatin ka tabbatar cewa akwai zatin in kuma kike cewa babu zati ka bace babu ubangijin zati shine hakikani kankin kan ubangijin wato shi zatin sa ni ne zati na kaman jikina duka nan in kace babu ni baki ne daga kai na kafata ai babu ni kuma in kace babu ubangiji kaman kace in kace babu zatin ubangiji babu hakikanin sa kenan to zan ka da cewa akwai hakikanin ubangijin to kuma dole ka yarda cewa kuma hakikaninsa ba shi hakikanin ka kai ba zatin ubangiji ba shi ne zatin ka kai ba to in ka yarda da wannan kuma to yanzu ka yarda cewa ubangiji jinsa ba shi ne jinka ba iliminsa ba shi ne ilimin ka ba ilimin ubangiji ilimi ne da babu jahilci kai kuma akwai jahilci ganin ka gani ne wanda yake da iyaka takaitacce shi kuma ganin sa gani ne wanda yake bai da iyaka kuma jinsa wanda ke kusa da shi da wanda ke nesa da shi ɗaya yake amma kai wanda ke nesa ba za ka ji ba to in ka yarda da wannan kuma dole ka yarda kuma dukkan sauran abin da ubangiji ya faɗa ubangiji ya ce yana da ido yana da hannu yana da kafa wani ka yarda amma ka ɗauki wannan laisa ka mutune shai wa huwa sami'ul basir ka ɗauki lamai kullu ku huwa ahad hal ta'lamu lahu samiyya yanda kake cewa zatin ka da zaka sama dai bane ka ce shi ma gani da ganin sa ba dai bane hannu da hannun sa ba dai bane kafa da kafan sa ba dai bane ido da idan sa ba dai bane man yanda ma man masa ba dai bane me ne magana ce yanzu waye hankali zai tashi a wannan abubuwa amma ka gani da haka za a samu su ga suna ta inkarin waɗannan abubuwa da kangara kuma wannan diya daga cikin ilhadi wato kangara da fandara a cikin sunayen ubangiji da sufofinsa Allah ta'ala ya kyauta ya sha Allah Na'am? Abdul Hakim? da shi mai hakuma suna ce? suna ne? to sai sai suna ubangiji ne wannan? sunan mai da amsa mahaku alhukumu na hukunci kake magana? abdul hakam? oh yes yes gashi alhakum eh na fahimta wato shi a cikin sunayen ubangiji wato shi shi kansa wato magana kan sunayen ubangiji da sifofinsa yana buƙatan bayani ne mai tsawo aka dai na dan shafa kai ne na ga wasu abubuwan nan matsa za mu daɗe da yawa wataƙila in ka duba wasu daga cikin littattafai na akwai qawaidul mutla na ibnu itaymin yayi kokari kwarai da gaske yayi wasu bayanai wanda ɗalibin ilimi ne akalla ne na kasa kasa zai fahimci abubuwa sosai akwai a cikin sunayen ubangiji akwai wasu abubuwa da za ku gani ya halatta kuma shi ma ɗan adam a sa masa wannan suna kamar ai ubangiji daga cikin sunansa akwai al'aziz yarbawa yan gobe ba sai sa aziza ba ko azizu ba ban dai san azizu ba amma sa aziza ko suna sa azizun ko yawwa kawai ya ce na ce na musu kundile da abubuwa akwai akwai wato alhakim sunan ubangiji akwai kuma hakim bin hizam sahabu ma'aiki ne ba to waɗannan sunaye za ka gani wani lokaci ɗan adam suna ara suna ɗan yafa kansu to amma yadda malamai ke faɗa shi ne idan aka sa ma mutum sunan irin wannan suna to ya zama dai abin da aka yi mura'ati shi ne alamiya kawai sunan kiranye ne a kira ka amsa ba a duba ga siffan sunan ba aka sa maka misali kamar wanda ke ƙwallon kafa aka ce wani mutum maye ne a ƙwallon kafa kaga an lura da iya kwallon kafa sai aka samu shi mayi an fahimta ko aka ko a ce mishi haziki a makaranta a ce shi wanda sunan shi hazik an fai an lura da hazikanci sai aka samu shi hazik to kaga sai suka ce to wannan ba halitta a ce a sa ma wani mai hikima ba saboda ko alhakan ba saboda iya gudanar da wato mulki da iya ko iya hukunci da iya shi yasa wato za mu zo babin a nan gaba da ya ga wani sahabi sa yayi irin wannan suna ce me yasa aka sa maka wannan suna ce ai saboda suna yarda ne musu hukunci ta me sunan ba wato ba za ta ga abul hakan ba me sunan dan babban danka amma kaga hakim ibn zan sai bai ce ya ya cire sunan ba saboda me saboda shi hakim ibn zan ba a sa sunan ne dan a nuna cewa shi wani ga wataccen mai hikima bane a tarihi ma ba za ka ji ana ana sako shi a wannan ba to kaga wannan in alamiya ne kuma dama wannan yana cikin sunayen da yake dan adam suna yana iya sawa kaga ba Allahu bane ai ba wani Allahu ba wanda zai ce musu yayin sunan Allahu dai ina zai zama Allahu alma Allahu ai ba wanda ya isa da yanci da bauta an ba Allah ta'ala ba to wannan ya halatta a sa sannan kuma su malamai suka ƙara cewa kuma su kansu a wannan suna irin wannan al-hakim hakim aziz eh da hadi yawa da hadi to in aka zo karkasa Ali da Lamu ka cire shi Ali da Lamu a larabci yana nuna kama da suna karka ce Al-Hakim sai ce Hakim to kaga yana nuna diya da wani nashi ne in ka ce Sami' misali karka ce As-Sami' an fahimta karka ce Al-Hakam kaga idan yazo kawai su suna ce mushi Hadi to wannan babu laifi eh sai dai kuma wasu kila ka saboda Abdul Aziz sai sai Aziz kawai to wannan dai sai ka dauka dai babi ne da wato gajarcewa dai watakila inda shi kake magana ko a ce a hakan ko wani abu suna gajarcewa ne amma sanin abu hakan wannan babu laifi amma dai in suna son sa irin wannan hakimu ne ko aziz ko irin wannan sunaye dai da ni dai lafazin sunan aziz ma dai yana mun kaikayi shi kashi aziz yana nuna wani izza yana nuna buwaya da kaiwa matuƙa kamar al-mutakabbir ne al-mutakabbir waya waya ce ta da girman kai ba wa ɗan adam bai cancanta ba amma kaga shi ubangiji ya cancanta da wannan sunan al'azimu idan misali wani wani aka samu shi azim to wannan wataƙila za a iya karɓa a wajensa inda ga shi ana cewa azimun matsala ya ke ya aika wa saƙo zuwa ga hirakal ce hira hirakala ya ce ila hirakala azimin ruh amma kaga bai san aljalamu ba bai ce al'azim ba ko da kaga ko da kaga aljalamu a wani waje a irin wannan suna sai dai zama hadiya ne an faɗa a baya ne sai aka ce al'azim wannan da azim da ka sani amma al'azim da sunan sufa da kamala to ba a sa al'azim sai ta da ubangiji haka aliyu ba akwai aliyu da ibn ba ba zaka shi sunan ubangiji akwai al'aliyu ba amma kaga ba na ka tabbata ce ma aliyu al'aliyu ba za ba faɗa ba sai ce aliyu bin abi talib shikenan to wannan haka malamai ke ke dauka ire-iren waɗannan sunaye wanda suke za ka samu ubangiji da sunan shi kai ma da dauka da irin wannan sunan to sai ka sai kar a sa kar a yi mura'atin wato sifa din a ce wai an samu shi aliyu ne saboda shi madaukaki a'a kar a haka sai dai a ji kaga mun shi ba ma ce ma Suleiman al-Qanuni su yana da suna da suke kiran shi suna ne dai wato da yake nuna wato wani girma ko wani abu amma mu a musulunci malaman su ba sa kiran shi da wannan sunan kamar dai wani suna ne na kabir ko kuma al-azim ko al-azam ko wani abu ba sa kira shi da wannan sunan sai da su kira shi da alƙanuni wannan sunan wani abu ne da aka yana nuna wani ɗaukaka wani abu kamar cin wannan sau da aka dai wannan shi ne dai kamar fulasan amsa ɗin insha Allah ta'ala Allah da ai amsa ta fito fili ba kamar insha Allah ta'ala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh